بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يو laraba takwas ga watan jimadar ula hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ishirin da biyu ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin sira a littafin ashifa bi tarifi hukukil mustafa muna cikin fasali na wa'amma ta wadu hugo a tsakiya muka tsaya ƙala anas اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا مباركا قال أنس yace sayyiduna Anas ya ce kana rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarkabul himara yana hawa jaki kaga dai jaki ko a wancan zamanin in ka lura da sauran abin hawa ai jaki kaskantaccen abu ne tunda akwai doki akwai raƙumi akwai alfadari da sauransu to amma manzo Allah yana hawa jaki sannan wai jibo da watal abdi yana amsa kiran bawa kaga dai wayannan abubuwa ne na tawadu'u wanda ake gani ya fi ƙarfin abu sai sauke kan shi yayi abin da ake gani ya fi ƙarfin wannan abin kuma ba don kaskanci ba kowa daga gani ya san wannan ba kaskanci ne yasa yayi ba kawai yayi ne saboda tawadu'u kamar yanzu misali babban mutum da aka sani wanda ya kure a girma kawai a ganshi a bakin kwalta yana yana tare tasi wani ya zo da babban wata akrama kallah ya ce a bari yau kawai tasin da ke son hau kaga wannan ai ba kaskanci bane ba kuma rashi bane kawai tawadu'u ne to shine yace manzo Allah yana hawa jaki wai jibu da watal abdi kuma yana amsa kiran bawa bawa idan ya dan shirya dan walimar sa yazo ya ce ya rasulullahi akwai wani abinci da shirya bismillah baya duba kaskanci baya duba kai ma karkashin wani kake baya duba ne a'a manzo Allah zai amsa ya je ko kuma mai gidansa ne shirya aka aiko bawan diddi manzo Allah in dan bawa ne yazo ya kira ba za a duba kaskancin wannan bawan a ce ba zai je ba kamar yanzu misali irin yara ƙanana din nan sun dan shirya dan waliman su na dan saukan makarantar su ko ne abu abin da dama kowa ma yana ganin ba komai bane sai ya kai wa sarki cikin kuma kawai kaga sarkin ya shirya musamman da dogare da me an dauko tawaga an zo kaga ai wannan ba ya nuna kaskancin sarkin bane ya nuna tawazu'un sa da kuma karrama kowa to manzo Allah duk kaskancin mutum in yazo ya kira shi cewa akwai wata walima ko wani ainihin dan dawa zai zo wa kana yawma yawma bani quraiza kuma manzo Allah ya kasance ranar da aka yi yakin Bani Quraiza ya kasance alahimarin akan jaki manzo Allah ya zo ka duba fa yaki ne za a je babban yaki na Bani Quraiza Bani Quraiza ba wasu Yahudawa ne a Madina ba wanda bayan an yi gazo to Kandar aka je aka yake su saboda munafurcin da suka yi to a wannan ranar manzo Allah da jaki ya je kuma jakin ma bari ka jin makhatumin bihablin an yi wa jakin ragoma da wani igiya min lifin na ainihin kaba igiyan da za a yi wa jakin linzami ma ba a yi da irin ko fata ko wani auduga mai kyau ko wani abu a irin igiyan kaba din nan wanda da can in ka lura ai a garin nan akwai irin kutare masu yawo da jaki za ga igiyan nasu na kaba ne haka sun rike akan jakin suna tafiya to da irin wannan igiyan aka yi wa jakin ainihin linzami ko kuma kamar ainihin ragoma manzo Allah ya hau wannan jakin da ragoma na kaba ya je wannan yakin bi hablin min lifin alaihi ikafun alaihi ikafun akan jakin kuma akwai irin shimfiɗan bargo ɗin nan akwai wani shimfiɗa da ake wa jaki irin za ga shimfiɗa kamar bargo haka to irin wannan shimfiɗan ne akan jakin manzo Allah ya hau wannan jakin ya je yakin bani Quraiza kala mai bada labarin ya ce wa kana yud'a ila khubzi sha'iri kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana kiran shi walima zuwa ga ainihin khubzi sha'iri ainihin gurasa na sha'ir wal ihalati sakinati da romo wanda ya fara lalacewa ya fara gurbata za a kira shi walima sai a ɗauko kamar yanzu misali a ce a ɗauko ainihin wainan hatsi a ɗauko miyar ma ta fara lalacewa ta fara irin jirkita ɗin nan a kawo yawa kamar ta buga a kawo kuma manzo Allah ya zauna da nishaɗi ya ci saboda ganin matsayin wanda ya kira shi ɗin ai dama kowa matsayinsa ne bai shi wanda ya kira shi din iya kokarin sa kenan to annabi ba zai raina bar ba kuma ba za a ce a fura da shi kai manzo Allah zaka kira irin wannan abincin kaza a manzo Allah zai zo kuma ya zauna kuma ya ci da nishadi kuma dama shi manzo Allah al'adan shi ba aibata abinci idan ya ga yana bukata ya ci in baya bukata ya ci alhamdulillah amma ba zai ce dan me aka kawo irin wannan abincin da ba ma so ba jibu sai manzo Allah ya amsa an fasan irin wannan abincin ne me yawa ba so ɗaya aka yi ba ya ga yaton an zo an ga irin wannan ainihin kwanan nirmiyar ce goma ya ga yaton manzo Allah zai amsa kuma zai so kuma za a taba kala sayyidina Anas yace wa hajja sallallahu alaihi wasallam kaga wannan Anas ne yake ba da wannan labarin a matsayin Anas na shi hadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk inda annabi yake yana tare da shi dan shi Anas a tarihin shi lokacin da manzon Allah ya yi hijira zuwa Madina shi Anas dan Madina ne lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa Madina yana dan shekara goma ko shekara tara wani ruwayan mamarsa ta ɗauko shi ta kawo shi wajen ma'aiki kowa yana kawo taimakon shi ta zo ta ce ya rasulullahi ni ga yaro ne na kawo ya maka hidima yace mun zauna da manzo Allah shekara goma tun daga hijira har zuwa wafati yace ban taba yin wani abu annabi ya ce dan me kai kaza ba ban taba barin abin da aka ce in yace dan me baka yi kaza ba kawai zai ce da Allah ya so ai da kai in bari ne yace Allah ne bai so kai ba da Allah ya so da ka bari haka nan dai yace muka gama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala Anas yace wa hajja sallallahu alaihi wasallam ala rahajin rastin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je aikin haji akan raƙumin shi amma raƙumin yana ainihin yana da ainihin sirdi rastin wanda yake duddugagge sirdin da aka daura wa raƙumin ba wani sirdi ne na ainihin alhurma ba sirdi ne wanda yake duddugagge kamar yanzu a ce sirdi wanda ya kakkarye ko ya ainihin tsufa haka to a irin wannan tsohon sirdin manzo Allah ya zauna wa alaihi qatifatun kuma kan ainihin wannan sirdin akwai shimfidan sirdin ma tusawi arba'ata darahima wanda in siyarwa za a yi ba zai kai dirhami hudu ba ainihin katifan da yake kan sirrin ba ana dan shimfiɗa kan sirri ba to wannan shimfiɗan da za a ɗauke shi a kai kasuwa ba zai kai dirhami hudu ba akan wannan ainihin irin sirrin tsohon sirri da wannan ainihin shimfiɗan manzo Allah ya je aikin haji a hakan kaga an gama tawadu ko a matsayin manzo Allah ya hau matsayin irin wannan sirrin amma duk da haka manzo Allah yake addu'a fa kala yake cewa Allahumma ij'alhu hajjan mabruran la an fihi wala sum'ata ya Allah ka sanya wannan hajin nawa ya zamo haji ne mabururi wanda lariya a fihi babu riya cikin shi wala sum'ata babu jiyarwa kaga aka sin yanzu yanzu mafi yawa an ka je haji kowa yana tafiya ne gurgurdan matsayin shi wani yau hotel din da ake sauke mutane ma yafi karfi wani in an je hotel din ma daki ma ba za su hada da mutane ba gado iri kaza kaza to manzo Allah shi sai da ya gama kaskantar da kanshi din ya gama tawadu a hakan kuma yake ta addu'a Allah ka sa dai bariya a ciki Allah ka sa ba jiyarwa mu kuma yanzu wani maso yake ka san irin matsayinsa ka san inda yake ka san cewa a inda yake din ya fi ƙarfin kowa saboda haka hatsari ne aikin haji ana so a je a yi shi ne ya zamo haji mabururi bariya a ciki babu jiyarwa haza yace to kaga wannan kenan irin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari ka ji kuma matsayi wa qad futihat alaihi al-ardu idan ka zo wajen matsayi kuma shi manzon Allah an buɗe mar taskan ƙasa gaba ɗaya yace an kamun mukullai na taskokin ƙasa gaba ɗaya an danƙa min a hannuna ka san ko ko yanzu babu inda yake da arziki kamar cikin ƙasa abin da ba sani ba ma yafi abin da aka sani yawa har yanzu duk rikicin da ake in akan dukiya ne ai akan taskan ƙasa ake yi to shi manzo Allah an buɗe mar taskokin ƙasan gaba ɗaya ne kamar sannan a wannan hajin da ya je a irin wannan sifan irin wannan sirrin da yawo da irin wannan shimfiɗan sirrin da aka zo wajen yin hadaya kuma wa'ada fi hajjihi zalika a wannan hajjin nashi inda zaka tabbatar da cewa tsabar tawadu'u ne yayi hadiya da mi'ata badanati yayi hadiya da raƙumi ɗari da aka zo wajen yin hadaya sai da ya koro raƙumi ɗari raƙumi ɗari nan ba a rage ko ɗaya ba gaba ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hadaya da shi a wani ruwayan aka ce ya soke guda sittin da uku sayyidina Ali ya ƙarasa sauran har ma shine malamai suke fassara wannan sittin da ukun da shekarun shi da yayi a ainihin rayuwa na duniya. Walamma futihat alaihi makkatu yayin da aka buɗe garin Makka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da aka yi fatu Makka wada kalaha manzo Allah ya zo shiga garin Makka bijiyushin musulmina da rundunoni na musulmi da ada ala rahalihi ra'asahu manzo Allah ya sunkuyar da kanshi akan ainihin sirjin dabban da yake kai hatta kada ya masu qadimatahu har sai da ya kusa ya shafi ainihin kurciyan kan sirjin irin wannan ɗin tudun kar sirjin manzo Allah ya sunkuyar da kanshi har sai da kanshi yana kusan ya shafi wannan kurciyan kan sirjin kaga wannan kuma ya akasta abin da aka ce wa ainihin Yahudawa wadkhulul babu sujadan su ai umarni Allah ya musu in za ku shiga garin ku shiga kuna sujada su ina suka ƙetare har suna jan gindi saboda tsabar su ba za su yi wannan sujadan ba shi kuma manzo Allah da ya zo shiga sai sun kuyar da kanshi kaga ya aikata umarnin da aka yi wa ƴancan shi gashi ba a faɗa ba amma sai yi wannan ainihin umarnin ya sun kuyar da kai har kan ya kusa ya shafi ainihin kurciyar sirrin Aha, to wannan fa yayi ne tawadu'an lillahi ta'ala saboda ainihin tawadu'u lillahi ta'ala ga Allah madaukakin sarki. Wa min tawadu'ihi sallallahu alaihi wa sallama yana da cikin tawadu'u manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qauluhu fadin shi da yake cewa la tufaddiluni ala yunus ala yunus ibn matta kar ku ainihin fifita ni akan yunus dan matta kaga annabi yunus dan matta shi ai zahiri ma Allah ya ce me wala ta kun ka sahibil huti ko amma duk da haka manzo Allah ya ce kar ku fifita ni akan shi da ni da shi duka annabawa ne kaga wannan ai tawadu ne amma ba dan tawadu ba ai a Qur'ani ma Allah ya ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd in dai za fifita wani manzo aka wani manzo ai manzo Allah shi ya fi cancanta a fifita shi akan wani amma saboda tawadu yace kar ku fifita ni akan Yunus bin Matta wala tubaddiluni bainal wala tubaddilu bainal anbiya kuma manzo Allah ya ce kar ku rika fifita tsakanin annabawa wannan duka ana nufin fifita wanda zai sa a wulakanta wani kaman ka ce ai wane yafi wane ma wane nawa yake ka kana cewa wane nawa yake ka kaskantar da wannan din yawwa dole ne akwai fifiko amma manzo Allah ya ce kar ku rika zama kuna fifita kuna annabuwa ne afi annabuwa ne a'a kawai ku bari a matsayin dukkan su annabawa ne manzannin Allah ne wala tukhayyiruni ala Musa manzo Allah yake kar ku fifita ni akan annabi Musa wannan malamai suka ce yana da sababi wata rana wani bayahudi ne suka yi fada da wani musulmi to da suke wannan sa'an sadin sai bayahudi yake cewa na rantse da Allah da ya fifita Musa akan alam gaba daya musulmin sai ya tashi daura marmari ba ka da hankali ne Musa za bayan ga manzo Allah sai rikice faruwa ka je gaban manzo Allah ya aka yi manzo Allah ya ce ya kama da shi ya ya fifita Musa ne akan alamu ko mun san kai ne manzo Allah ya ce la tukhayyiruni ala Musa kaga wannan yana nufin fifita wanda har je janyo rikici to kar ku yi irin wannan fifitawa wa nanu ahqu bi shakki min ibrahima manzo Allah ya ce to ai mu muka fi cancanta da shakku min ibrahima daga annabi ibrahim da Allah yake cewa rabbi arni tabbatul mauti ko Ƙala a walam tumin ƙala bala walakin li yadmain na kalbi yace wannan fa annabi Ibrahim ba shakka yake yi ba kawai kamar yana so ilimin shi ne ya samu taraki daga ilmul yaqin zuwa ainul yaqin ai cewa ya ari ne ka san dama ilimi kala uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai kuma haqqul yaqin ilmul yaqin misali wuta tana ja ko wutan nefa duk mutumin da ya taba tsoron wuta tana ja ko mutumin da ya taba gaushi zai kona shi kai ka san haka amma baka taba gani ya kona kowa ba to yanzu nan kana da ilmul yaqin in kana so ka tsara ilimi ka zamo ainul yaqin a gaban ka ta kona wani ka ka samu ainul yaqin in kana son kuma haqqul yaqin kama ta kona ka yawwa to yace annabi Ibrahim neman taraki yake daga ilmul yaqin zuwa ainul yaqin amma ba wai shakka yake yi ba to shine anan manzo Allah yake kar ku ga fa annabi Ibrahim wai wannan tambayan shakku ne in ma shakku ne ai mu muka fi cancanta da shakku fiye da Ibrahim kaga wannan yana nufin ba Ibrahim din da mu din gaba ɗaya ba ma shakku akan cewa Allah zai raye matacce kaga wannan kuma tawadu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa mu muka fi cancanta da Ibrahim wajen ainihin shakku ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الدائية yace da a ce na zauna a kurkuku kamar yadda annabi Yusuf ya zauna ka san annabi Yusuf ya zauna shekara biyar a kurkuku tare da wa'annan wa'anda suka yi laifi aka shigo da su ko ko da aka shigo da su shikenan da aka zo aka sallami masu laifin bayan sun yi mafarki sun tambaye shi an kashe na kashewan za a tsirar da na tsirarwan sai annabi Yusuf ya ce uzkurni inda rabbik yace da Allah an ka fita ka ambace ni wajen mai gidanka ni ma a san da ni a taimaka min yana fita wannan udukurni inda rabbik din da ya faɗa a matsayin annabi Yusuf har ya ce akwai wani wanda za a tuna shi a wajen shi bayan yana tare da Allah malamai suka ce dalilin wannan falabisa fi sijini bida asinin ya zauna wasu shekaru wasu shekaru malamai suka ce shekara bakwai ya zauna a cikin kurkukun na wannan ainihin punishment inda aka bar na wannan dan me zai ce uzkurni inda rabbika to kaga da ga shekara biyar yanzu ga shekara bakwai ya zauna bayan wannan shekara bakwai aka samu wani dalili sarki ya yi mafarki an rasa mai fassara mafarkin shi kuma wannan wanda ya fito dama mafarki suka yi ya fassara musu ya fito ya ce ai akwai wani mai fassara a cikin kurkuku musamman sarki ya aiko aka zo aka tambaye shi da aka tambaye shi ya ba da fassarar wannan mafarkin gaba ɗaya ta ga daga nan ai darajar shi da matsayin shi ya tabbata sarki ya ce maza maza a ji a kira mu wannan mutumin kaza to yanzu Allah ya ce a wannan halin shekara goma sha biyu kana cikin kurkuku a zo a ce ma ka fito ka ce a kana da sharaɗi ya ce ni kam da ni ne ana cewa an fito ya ce da zan amsa maza in fito ya ce kar in je sa sharaɗin kuma sharaɗin bai cika kaza za su sake zama ne ya ce to ni da a ce ni ne annabi Yusuf na zauna a kurkuku irin zaman da yayi ya ce la'ajabtu da'iya da tun farko da aka zo aka ce sarki yana kiran ka take da zan amsa ba zan ce sai an je an tambayo innan matan sun tabbatar da ba laifi na bane kaza kaza yace annabi yace ni da ban yi haka ba kaga duk wannan tawadu ne wa qala lil ladhi qala lahu ya khairal bariya manzo Allah yace wanda yazo yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace war ya khairal bariya ya fiyayyen talikai sai manzo Allah ya ce zaka Ibrahim ya ce wannan Ibrahim kenan khairul bariya ai Ibrahim kenan kaga ai duk wannan ainihin tawadu ne duk je wasu yatil kalamu ala hadhihi ahadith da sannu magana zai zo a bisa wa'annan hadisan ba da haza bayan wannan karatun da muka yi insha Allah ta'ala ma'ana duk zai warware mana wa'annan abubuwan me yasa manzo Allah ya faɗa me matsayin magana me ma'anarsa duk za mu zo a gaba a warware magarasa saboda babu tufa ba wani aisha an ruwaito daga sayyidatuna aisha wal hasan da sayyidina hasan al-basri wa abi sa'idin da abi sa'idin wa ghairihim da wani su fi sifati cikin sifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'dhum yazidu a cikin su masu bada sifan wani su yana karawa ala ba'din abisa wani ma'ana an ruwaito da sifofin a wajen su gaba daya amma riwayan wani din ya dadu akan na wani suke cewa kana fi baitihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana cikin gidan shi fi mihnati alihi yana cikin dawainiyan iyalansa manzo Allah in yana gida yana cikin dawainiyan iyalai ba wai yana kamewa komai kamun ruwa kamun kaza dauki abu kaza a'a shi ma da shi ake haduwa ana dawainiyan abin da ya shafi gida yabli saubahu yana ainihin binciken kwarkwatan tufafin shi waya bi bushatahu yana tatsan ainihin akuyan shi idan misali ya buƙaci ainihin a tatso nono a akuya ko a tinkiya manzo Allah da kanshi zai tashi ya je tatsa ba wai jewa zai wani je kai ka dauki kwano ka je ka tatso abu kaza ba a'a wayar qausau bahu kuma manzo Allah yana gyara maho na tufafin shi idan rigan shi ya samu matsalan da ya cancanci ai faci manzo Allah baya ba wani ya ce zo face min rigan na da kanshi zai samu kyalle ya zo ya samu zare da allura ya gyara rigan ya face iya inda ya yage din wai yaksifuna alahu kaga duk wayannan abubuwan ai mu a yanzu muna ganin ma kaman wani kaskanci ne a ganka ma da riga mai facin ko ma tela ne ya face balle a ce wai kai ne kake da zare da allura da ka dan ganin ya dan abun nan sai ka dan samu kyalle sai ka yanko sai ka dan rufe guri shikenan sai ka sa kuma ka fito sallah to manzo Allah yana wa'annan duka ba tare da damuwa ba ka ji fa kuma a wannan halin yana kyauta da raƙumi ɗari ya yi hadiya da raƙumi ɗari ya bada kaza duk abin da ka sani na arziki ɗin akwai amma babin tawazu kuma ana mai da kai ba kowa ba saboda manzo Allah ya ce duniyan nan da ta kai fuffuken sauro a wajen Allah da kafiri bai sha ko kurɓi da ruwa ba kaga kenan abin da ba komai kuma zaka damu kanka kan shi to haka nan wa yasifuna alahu manzo Allah yana gyara takalmin shi in takalmin shi ya tsinke zai kama ya gyara ya ainihin sa abin shi wa yakhdimu nafsahu kuma yana yi wa kanshi hidima ba tare da damuwa ba duk wani abin da kake ganin za a dauki hadimi yayi sai ga manzo Allah da kanshi ya tashi yana yi wa kanshi hidima wa yaqumul baita kuma manzo Allah yana share gida a kawai in ka shiga gidan ma'aiki sai ganshi da tsintsiya yana shara yana share gidan shi yanzu ko ka ga ainihin babban mutum a ce ka yau alifa muka gani har shara yake a cikin gida ka ga abin mamaki ne kuma ga hajiman ga komai in ya ga dama sai ya ce kowa ya zauna ya huta ya tashi share ainihin gidansa wai ya kimul ba'ira kuma yana ɗaure ainihin raƙumi idan raƙumin shi ya zo da kanshi zai kama ya ɗaure wai ya alibu na biyahu kuma yana ɗebo ingirici ga ainihin taguwa irin mai kawo ruwa ɗin nan irin taguwa wanda ainihin raƙumi mai kawo ruwa gida to wannan raƙumi ya baƙaci abinci annabi da kanshi zai je yayo ciyayi ko ya kawo ainihin abinci ya zo ya zuba wannan raƙumi ya ci eh na biya in an ce na biyu raƙumi wanda yake kawo ruwa wanda yake ɗawainiya na ainihin ruwa waya kulu mal khadimi kuma manzo Allah yana cin abinci tare da hadimi yaran gida masu barori masu aiki idan an zo cin abinci manzo Allah sai ya ce a zuba sai a zo a taru da wayannan yaran da shi gaba ɗaya a zauna a ci wayya ajinu ma'aha bari ka jar ma dama kullu yana yi tare da mai dama kullu in an zo za a aini irin suya din nan ba za a dama kullu ba ana damu manzo Allah shi ma sai ya zo ya zauna ya ce bari in taya ku sai ya zauna a dama kullun tare da shi waya minu bi ba atahu min as-suq manzo Allah yana dauko kayan shi daga kasuwa kaga duk wayannan abubuwan fa ba wai yana nuna ma manzo Allah kullun aikin shi kenan ba yakan yi yakan yi saboda tawazu'u karka ce wai aha to yanzu a za a yi mutum kenan kullun sai ya zauna yana ta dama kullu yana ne a'a manzo Allah yana yi ba wai kullun ne yake yi ba kayan ma ana siya a kasuwa yana da hadimai masu daukowa amma wannan ba zai hana ran da wata ran ya siya ya dauki kayan shi zo ba haka nan a gida din za a zo duk wani aikin hidiman ana yi amma wannan ba ya nuna shi kwata-kwata ba ya yi bane wata ran da kanshi za ga ya tashi yana yin aikin sa saboda haka mutum yana so ya koyi da manzo Allah ko so ɗaya zai iya yi ko so ɗaya mata za su yi tuya a za ku tuya ko sai ne eh to kawo in dama muku kullun sai ka karba ka kakkada ka kakkada a kai ma ka yi koyi da ma'aiki warai kwa warai wata rana kawai ka ce yau bari in share gidan nan a zo babanka ka ce a ku bari ai akwai abin da nake nufi sai kai dan koyi da ma'aiki duk wannan in kayi za ka samu ainihin lada kuma zai sauke wa mutum ainihin girman kai eh sai ba kullum zai rike yi ba kuma kare bari a waje a sani kai iya cikin yin yau ba ba shara ya ce ku je ku duba a shi ba manzo Allah ma yayi ba shi kenan ba a shi kenan wa an anas radiyallahu anhu an ruwaito daga sayyidina anas yarda Allah ya tabbata gare shi yace in kanatil amatu in dinnan mukhaffafatu min asqila suke cewa in ma'ana innahu ne yadda lamarin yake kanatil amatu zaka ga baiwa a cikin Madina min imai alil Madina daga kuyangi na ainihin garin Madina ka san an ce baiwa mai irin ayyuka a gida duk inda ka ganta zaka kamar wulakantacciya ce to irin wannan na ta'akuzu biye da rasulillah za ta iya zuwa ta kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce tana da magana da shi fatan fatan tariqu biya jihad ta tafi din da take so da shi ya rasulullahi da Allah ina da magana amma da Allah ji mana in ta ji hannun shi ba zai ki ba din da za su je a zauna ta faffadi bukatun ta sai komai sai ta gama shi kenan a rubu manzo Allah ba zai nuna wannan kaskantacciya kuma baiwa kaza ba hatta ta ƙudi hajjata har ta gama ainihin faɗan bukatunta gaba ɗaya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame ta wada kala alaihi rajulun wata rana wani mutum ya shigo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa asabatu min haibatihi ridatun saboda kurjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa asabatu ridatun sai mu kirkita ya samu mutumin ka san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan halin kuma ya kure kurjini ko a cikin littafin madawannan na ishiriya yana cewa bahiyun mahibun lam tu'ayinhu muqlatun minan nasi illa shaffa ru'ubu wal hubbu shi manzo Allah lokaci ɗaya bahiyin kyakkyawa ne kuma muhibin mai kwarjini ne da shi kyan shi zai sa shauƙin ka ka kalle shi amma kuma kwarjini ba zai sa ka kuramar ido ba to a irin wannan an zo da wani mutum yana shigowa kwarjinin manzo Allah sai ya razana shi ya fara makyarketa fa qala lahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawan Allah hawin alaika ka sawwake wa kanka karkata da hankalinka fa inni lastu bi malikin ni ba wani ainihin mai mulki bane ba wani sarki bane inna ma ana ibnu imra'atin min quraishin taqulul qadida yace ai ni ni mutum ne dan wata mace wanda tana cin kilishi busasshen nama kaga ya nuna cewa shi din mutum ne kamar yadda ainihin sauran mutane suke ba wani mai mulki bane wanda ainihin tsoron shi har zai sa mutum ya razana wa an abi hurairah an ruwaito daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu yace dakaltu suka na shiga kasuwa ma annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fashtara sarawila sai manzo Allah ya sayi wando wa qala lil wazan da yaje biyan kuɗi sai ya ce mai awun yace zin warjis ya ce auna in ka zo awu ɗin warji karin jayar ma'ana ka yi ƙari a kan kuɗin misali nawa ne wandan nan aka ce dubu biyu ya ce to in ka zo ka rubuta ainihin dubu uku ko kuma kamar turawa kuɗin za a yi kamar a handset a irin application in an zo tura nawa ne kuɗin wandan dubu biyu ko to tura biyu da ɗari biyar ko tura dubu uku ma'ana karin jayar akan ainihin kuɗin shi wannan kayan. Ya ce zin wa arji ko zin warji ka auna kuma ka rinjayar da ainihin ɓangaren naka ɗin. Wanda karar kissata sai ambaci kissan har ƙarshe. Kala a ƙarshen kissa Abu Raira yake cewa ko saba ila yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha shi wannan mai wandan da aka siya saboda wannan abin da manzo Allah yayi na ainihin burge shi na ainihin kyauta da yamar ya burge shi ko saba sai ya zabura ila yadin nabi zuwa ga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya je zai kama hannun manzo Allah ya kabbilu ya zai sumbanci hannun fajja zaba ya dawo annabi sai fuske hannun shi wa qala yace haza taf'aluhu al aajim yace wannan ai ajami ne suke yin haka bi mulukiya da sarakunan su ma'ana wannan ya kawo shi a babin tawadu'u saboda su ajami suna yi wa sarakunan yin hakan sai yake kala wa sarakunan ainihin girman kai su kuma yake kaskanta su sai manzo Allah ya ce a karkai haka wannan abin da ajami kenan suke wa sarakunan su mu ba ma yin irin haka walastu bi malikin yace ni kuma kaga ba mai mulki bane balle a zo a kama hannuna a sumbanta innama ana rajulun minkum ai kadai ni mutum ne minkum daga cikin ku summa akaza sarawila sannan ya karbi ainihin wandon shi fa zahabtu li amilahu ko Abu Hurairah yake manzo Allah da ya karbi wandon an gama ciniki sai ni kuma na tafi zan karbi wandon in rike mishi fa kala sai manzo Allah ya ce bari Abu Hurairah sahibu shay'i ahqu bi shay'ihi ai mai abu shi ya bi cancanta ya rike an yi hamilahu shi ya bi cancanta da abin shi an yi hamilahu ya dauki kayan shi ya tafi shikenan manzo Allah ya rike kayan shi muka zo gida alhamdulillah